بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورد الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da ishirin da biyu ga watan ramadan alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da 27 ga watan biyar 2019 ko? insha Allah za mu shiga tafsirin mu wanda mun fara shi daga cikin mun ɗauko daga aya ta 141 zuwa mun doshi aya ta 150 a suratul an'am insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم عن الأنثى الأنثيين أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى يتي yana ƙalubalantan waɗanda suke haramta wasu sashen dabbobi su halatta wasu sashen dabbobi shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce samaniyata azwaje dangogin dabbobin gida dai Allah ya san guda jinsi takwas ya halatta muku min abba'al isnai daga cikin tumaki akwai guda biyu shine da tinkiya da kuma rago wa min al-ma'al isnai cikin awaki akwai guda biyu da bunsuru da akuya hudu kenan ulka tambaye su a zakarai ne wai shin rago da bunsuru harrama Allah ya haramta anil unsaye ne ko kuma tinkiya da akuya domin an ji suna ce wanda ya wanda ya girma ya kaza wanda ya kaza to wanne ne a ciki bangaren maza ne ko kuma bangaren mata wato wannan tambaya ne wanda ake tambayan su irin na wato izgilantar da maganan da suke yi cewa magana ce ta banza da wofi ta marasa hankali an mashtamar alaihi arhamul unsayin ko kuma ba maza ba ba mata ba abinda jinsin nan biyu suka suka haɗu a kai shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta nabbi'uni ku bani labarin wannan magana bi ilmin amma akan ilimi ba akan jahilci ba in kuntum sadiqin in kun masu gaskiya cikin haramta sashen dabbobin gida da halatta sashi
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين أرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم ومن الإبل اثنين أتكن راقما akwai jinsi akwai guda biyu shine da raƙumi da kuma godiya wa minal bakari isnaini da raƙumi da taguwa nake son ce wa min al-bakari isnaini daga cikin shanu akwai guda biyu shine bijimi da saniya ulka ce musu azzakaraini shin mazajen guda biyu wato shi raƙumi da bijimin saniya harama Allah ya haramta a irin naku jahilci a amil unsaye ne ko kuma matan ya haramta wato ya haramta kenan abin nan taguwa da godiya an mashtamar alai a hamil unsaye ne ko kuma abin da mahaifan waɗannan biyun suka haifa ‘ya'yayensu su ne Allah ya haramta am kuntum shahada a cikin wai kuna nan a halarce izo sakumullahu bi hada lokacin da Allah ya muku wasiya da wannan an halitte ku a lokacin da zai samar da wannan halittu ya cire muku ya ce ga wanda za ku halatta ga wanda za ku haramta faman azlamu to lalle kan ba ku halarce to idan ko ba ku halarce faman azlamu wa ya fi ƙarya min wani shara alallahi kadiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah haka kawai ka sari abu ka faɗa ba da kai aka yi ba ba ka nan lokacin da aka yi abu liyudillan nasa don ya batar da mutane da gairi ilimi ba tare da ilimi ba inna allaha ku sani allah la ya hadin qauman zalimina baya shiryan mutane wanda suka zalunci kansu da kirkiran ƙarya su danganta wa allah
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسكوا أو لهم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باب ولا آد فإن ربك غفور رحيم wani ka gaya musu ka ce to ni la ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba cikin abin da Allah ya min wahayi muharrama wani abu da Allah ya haramta ba ala da'ini ga mai son ci ya da'amuhu da zai ci ba wani abu da Allah ya haramta min ni cikin abinci kamar na dabbobin gida illa an ya kona mai katan sai dai in mushe ne to wannan Allah ya riga ya sanar da ni ci audawan masuhan ko jini ne wanda aka furzar ko na rauni aw lahama hinzirin ko naman alade ko kuma gadi fa innahu wannan rijisu najasa ne shi kan nasan an haramta mai shi aw fisqan ko kuma abinda aka yanka shi akan fasikanci me ma'anan fasikanci uhilla li ghairillahi bihi an daga an kira sunan wani wani Allah aka yanka shi to shi ma haramun ne kuma ne tsurra su wa'ancan din ma wanda ya matsu gaira bagin ba yana cikin tafiya irin na zalunci ba wala adin ba ya shiga hali na ƙetare iyaka sai ya samu ya samu matsuwan ba fa inna rabbaka dan dai ubangijin ka gafurun mai gafara ne ga mutum ya ci idan mutuwa za ta za ta same shi in bai ci ba rahimun mai jin ɗanku ne lokacin da ya halatta muku abin da aka haramta ma saboda ya lura da irin matsuwarku da larurar da za ku samu kanku a ciki daga irin wannan ne daga wannan aya ne imam malik ya yi istinbadin cewa tafiya in na saban Allah ne ba za ta yi kasaru ba wanda wasu jahilai suke ta shuka ai sunna ta hallata kasaru ba ta yi wani iyaka ba to daga irin wannan ne imam malik ya yi fahimcewa ba za ka sha ruwa ba dan kana azumi tafiya tafiya ba kuma za ka yi kasaru ba in kana cikin halin tafiya na saban Allah kamar mutumin da ya gudu daga iyayensa ko mutumin da zai je wani ta'addanci da sauransu to shi ba a masa wannan afuwan ba saboda nan Allah subhanahu ya ce mani tsorra ko da yake dai akan dabbobi ne amma Allah yana kafa sharadin ittirarin ka za a za a saurane ka ne idan ka kasance gaira bagin wala adam ba zalunci kake yi ba ba ketare iyaka kake yi to in ko dama rufuka ne wa'annan abubuwa rangwame ne da afuwa dan ka ji daɗin tafiya cikin natsuwa to za ka ji sabon Allah wani rangwame zai maka ko kuma wani a wani sassauci ko wani afuwa zai musu nan وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زبر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما ملت ظهورهما إلا ما ملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون na'am wa alal ladzina hadu su kuma nasara wanda yake yahudawa me yiwa ku ce ai wannan shari'a kafin shari'ar musulunci ne to mu dai abin da muka sani waɗanda suke kafin ku akwai yahudu to su haramna kulla bi zuhurin mun haramta musu cin dukkan wani abu wanda yake da kofato ko yake da farce Allah ya haramta musu ci su kuma ba wai asali haramun bane gare su wasu abubuwa suke yi sai Allah ya haramta musu ko kuma wasu daga cikin su sai su sun yi bakance in kaza ya faru ba za su ci dabba kaza ba sun haramta wa kansu shi kenan tunda suka tsananta a kansu sai Allah ya tsananta musu to shine Allah ya haram- ya haramta musu cin mai kofato kaman kaman kaman raƙumi kaman jimina kaman agwagwa kaman dinya da makamantansu wanda suke da farauta ومن البقر daga cikin shanu kuma wani ganani da tumaki haramna alaihim tuhumahuma ba mu ce su haramun bane sai muka haramta musu cin kitsen su eh sai dai ka ci naman amma kitsen ba za ka ci ba sai ka zubar ko ka kyautar amma kai ba za ka ci ba illa ma hamala zuhuruhuma sai fa in kitsen da yake kan kashin baya ne awul hawaya ko kuma kitsen da ya haɗu da hanji ko uwar hanji an maka laɗe da azumi ko kuma kitsan da yake tsakanin kashi da nama to wannan ne ba a haramta musu ba amma irin kitsan nan na kan tumbi inda yake rufe da ciki kitsan da ake samu a tsakankanin nama duk sai Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu shi eh saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce eh, zalika kuma wannan jazainahu mun yi musu sakayya ne bi ga yin saboda zaluncin su ba haka kawai aka haramta ba sai da suka yi wani sabon Allah Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu wa inna mu la sadiquna wallahi masu gaskiya ne cikin abin da muke gaya muku wato in wannan annabi ya zo mutanen suka yi sabon Allah kaza suka nemi gafaran Allah suka tuba sai a ce to shikenan daga yau ku an haramta muku cin agwagwa yawwa ko kuma a can an haramta muku cin raƙumi ko an haramta muku sai ana da haka da haka kaɗan kaɗan ana haramta musu ana haramta musu har abin yayi yawa haka na'am shi yasa annabi Isa da yazo yace wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum dan in hallaka muku sashen abubuwan da aka haramta don abin da aka haramta addinin annabi Musa annabi Musa shi ya zo dan ya fitar da su daga wannan kangin duk ya hallaka musu su na'am فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بعضه Mm.
ولا يرد بعضه عن القوم المجرمين fa in kazzabuka in suka karyata ka fa qul ka ce rabbukum ubangijin ku zu rahmatin wasi'atin ma abocin rahama ce mai yalwa zai bar ku yi abin da ku ga dama har zuwa ƙarshen ran kusan nan ya muku hukunci wato shi yana haƙuri bisa sabansa har sai lokacin mutuwar ku shi ne rahama mai yalwa din wato yalwanta har ta wuce musulmi har ta faɗa kan kafiri ya yi shegantakarsa fasiki ya yi shakiyancinsa duk su aikata abin da su ga dama sai ran lahira su zo su gamu da Allah ya musu hukunci to ubangijin ubangijin ka ya ce yana da wannan yayi wannan alƙawari wala bi raddu ba su amma duk da haka ba a juyar da tsananin azaban Allah anil qawmil mujrimin ga barin mutane waɗanda suke mujrimai inda suka zalunci kansu da manyan manyan laifuka in Allah subhanahu wata'ala ya ga dama yana iya ɗaukan mataki a kansu a kowane lokaci na'am فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء حتى ذاقوا بعثنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الزن وإن أنتم إلا تفرسون na'am lokacin da hujjoji ta yi musu zafi ta ko ina suka gabata da mafita to shikenan sai suka fake ma wata hujja na rab- na rashin hankali kamar su nuna su ma sun yarda da tauhidi amma bisa izgili wanda yanzu ma mutane da yawa mutane suna yin irin wannan a cikin al'ummar musulmi cikin mutanen mu na zamanin yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ce sai qulu lazi- sai qulu lazina ashraku da zannu kafirai masu bautan gumaka za su ce muku lau sha Allah to ai kun ce komai da da da mashi'ar Allah ne komai sai Allah ya so ko sai to lau sha Allah da Allah ya so so yake mu bi shi ma a tarakana da ba mu yi kafircin ba sai mu yi musulunci yi shi kenan a je a haka a je a haka din Allah bai so ku yi musulunci ba kuma Allah ya so ku zama yan wuta ba shi kenan ba idan Allah bai zaɓe ka zama mutumin kirki ba ya zo ya zaɓe ka zama dan wuta kenan ai kan ya riga ya bar maka zaɓi a ranka kana iya cewa zan yi kaza kana cewa ba zan yi ba inda kaman dutse ne kai ko rana ko wata za ka iya cewa zan yi za ka iya cewa za ka ce ba za ka iya cewa ba za ka yi ba sai kai wannan magana sai suka ce wai ai da mu Allah ya so da ba mu kafirci ba na hannu mu kan mu da ba mu yi ba wala aba'una wala iyayenmu wala haramna min shay'in da ba mu da ba mu haramta komai ba daga abubuwan da ake zargin mu mun haramta Allah ne ya soye mu kai haka a bisa izgili kazalika Allah yake shikenan haka nan kazzaban ladina min qablihim kafiran da su gabace su ma sun yi irin wannan ƙaryar nasu suka ƙaryata sakon Allah hatta za ku ba asana suna irin wannan kame kamen nasu har tsananin azaban mu yazo ya same su kun ka ce musu hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana to mun ji har kun fara kun fara kafa hujja da kaddara ashe har kun samu ilimi na tauhidi mai zurfi har kuke gane cewa wannan abun ai Allah ne ya so har za ku iya kafa mana hujja da shi to mun fito mana da ilimin mana in dai kuna da wani takarda ko wani littafi ko wani wahayi da kuka ajiye wanda ya dora ku akan wannan aqida cewa mashi'ar Allah ne ta sa ku kai wa'annan abubuwa to ai sai ku fito mana da shi mu gani a ba ku da wani ilimi jahilai ne ku in ta tabi'una ba wani abu kuke bi ba illa zanna sai dai zato wanda antum ba komai kuke yi ba illa ta harusuna sai dai kuna kirkiran ƙarairayi kuna danganta wa Allah
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين wai ka ce musu to tunda ba ku da wani ilimin da za ku fito mana da shi falillahi alhujjatul baliga shi Allah na da hujja wadda ta kai matuƙa gata Allah yana aiko manzanninsa yana aiko su da ayoyi da littattafai wanda suke muku bayanin hanyoyin shari'a ku kuma ba ku da shi to tunda ba ku da shi hujja isasshiya ta hau kanku kaga wanda hujja kakkiya ta hau kansa abin da ya kamata sai ya miƙa wuya shine ƙa'ida ta rayuwa in baka da hujja aka gaya maka hujja aka cika da hujja ta ko'ina to abin da ya- ba abin da ya rage gare ka sai miƙa wuya in ko baka miƙa wuya ba to ka koma cikin kuma masu tsaurin kai da girman kai ne masu ƙin gaskiya walau sa'a haka ne da Allah ya so lahada kuma ajma'ina da ya shirye ku gaba ɗaya sai ku zama musulmi ku shiga aljanna ku yi ku yi ayyuka na kirki amma da yake Allah ya rubuta ku cikin zurin matsiyatan lahira shi ne sai zuciyarku ta zaɓa muku hanɗarewa da ƙin bin ayoyin Allah har kuka samu kanku a halin da kuke ciki.
قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون
Wani ka ce musu, halin ma shahada uku, to in kun ce haka ne kuna da hujja to ku kawo shaidun ku mana allazina yakaduna wanda za su yi muku shaida annallaha harama haza Allah ne ya haramta wayannan abubuwa in ka kawo dalili ma ai sai ka kawo shaida in ka ce ga hujjin ga hujjin ka shaidan ka kaza kaza ne ko addinin mu da muke Allah sai ya kawo mana in ya kawo hujjoji sai ya ce kuma su wani sun shaida tun daga kansa ai sai shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ko ya ce kuma al'umman annabi isa sun shaida an yi al'umman annabi musa al'umman annabi muhammadu sun yi shaidan an yi al'ummomi baya duk akwai wannan shaidu to ku kawo shaidunku wanda zai ce akwai wani annabi da allah ya taɓa aikowa ya zo da irin waɗannan abubuwa da kuke faɗa ku kawo shuhada akum shaidunku allazi ne ya nuna za su shaida an allah harama haza cewa allah ya haramta waɗannan abubuwa to in shaidu inda za su je su tsago ƙarya su nemo shaidun zur su zo su yi shaida a gaban ka ya rasu Allah su ce ga su wa na ta shaɗa ma'ahu kar ka halarci shaidawan tare da su domin shaida ne na zur wa na ta tabi a hawa allazi na tazawu bi ayatina kar ka bi son zuciyan wa'anda suka tsare ta ayoyinmu wallazi na layu min wani bil'akira wa'anda ba su yi imani da lahira ba haka ba su tsoron Allah za su iya aikata komai wahum bi rabbihim ya'dilun suna daidaita kafiran suna daidaita gumakansu da soye-soyen zuciyarsu birabbihim da bautan ubangijinsu da aka aiko musu na gaskiya kar ka halarci waɗannan ka kyale su su yi ta shirmansu su faɗi abubuwan da suke so na son zuciyarsu har sai sun je lahira Allah ya musu hisabi قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون an riga an zo ƙarshe ba su da hujjoji ba su da shaidu ba su da dalilai ba su da littafi ba su da wani wahayi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka hujja ta ƙare to yanzu ba abin da ya rage ga wanda hujja ta ƙare ko ya so ko bai so ba illa alaƙana masa ƙa'ida ta shari'a ta gaskiya wanda ake son ya tafi a kanta to shine aka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunda an gama da su ba su da hujja ya dai tabbata ba su da hujja kulka ce musu to tunda da ya tabbata ba ku da hujja ta'alau ku zo atlu ma harama rabbukum alaikum in karanta muku asalin abin da Allah ya haramta muku don ku ji ku bi dokokin Allah ku rabu da shirɓatu da shirme da kuka ƙirƙiro wa kanku daga ciki shine Allah ta shirku bihi shay'a kada ku yadda ku haɗa wani abu da Allah wurin bauta kar ku yadda ku bauta wani Allah wabil walidaini insana kuma daga cikin abin da Allah ya umarce ku shine ku kyautata wa iyayenku wayanda su ne sababin zuwan ku duniya su suka sha ɗawainiya akan auren uwayenku suka wahala akan auren uwayenku suka zo kuka aka aife ku suka sha ɗawainiya akan yanda za a rene ku har ku girma suka ciyar da ku suka shayar da ku suka muku sutura har kuka kawo yanda kuke to wajibi ne ku kyautata musu don kar ku zama butulai wala taqtulu auladakum kuma gashi har yanzu Allah ya haramta muku ku kashe ƴaƴanku Allah ya haramta muku ku saba wa iyayenku Allah ya haramta muku ku yi shirka da shi Allah ya haramta muku ku saba wa iyayenku Allah ya haramta muku ku kashe ƴaƴanku min imlaqin don tsoron talauci kai da aka ce ƴaƴanka su kyautata maka sai kuma ba za ka ce bari ka bari ka kashe ƴaƴan ba saboda kar ka talauci wannan yana magana har ya shafi shi maganar zub da ciki da ake yi yanzu a ce a yi a yi family planning a zub da ciki dan kar a haihu da yawa in an haihu da yawa za a rasa abin da za a ciyar da waɗanda aka haifa to Allah ya ce kar ku yi wannan yawa in ba su zo ba ba a samu ciki ba kai naka dabaru oho wannan ma ya saba da tawakkali amma dai da sauki akan wanda za su rinka shan wani abu suna zubar da ciki dan kar su samu ƴaƴa da yawa shine Allah ya karku kashe ƴaƴanku min imlaqin dan tsoron talauci ko kuma wanda suke kashe ƴaƴansu mata da rai ko wanda suke yanka ƴaƴansu wanda suka samu bayan sun samu abin da suka yi alƙawari in Allah ya ba su duk kar ku yi wannan in tsoron talauci kuke ji na hannu larzuqukum mu ne muke azurta ku ku iyayen wa iyahum mu muke azurta su ba a kansu arzikin su yake ba Allah zai ba su hanyar da za su rayu ku dai iyakacin ku ciyar da su har su balaga ne suna balaga ku nemi sana'ar su yi hidiman su ba ku za ku arzuta su ba Allah ne zai arzuta su na'am wala taqrabul fawahisha har yanzu daga cikin abin da ubangiji ya haramta muku a ciki akwai karku kusanci alfahasha munanan abubuwa su zinace-zinace su luwaɗi su maɗugo su batsa su abubuwa manyan kaba'ira ne manyan zunubai kar ku kusance su ma zahara min ha abin da ya bayyana daga fawahi wa ma baɗana da abin da ya ɓuya kar ku da yi a fili da yi a ɓoye duk hukuncin su ɗaya ne wala taqtulun nafsan lati harama Allah kar kuma ku kashe ran da Allah ya haramta wannan ba maganan bangaren ƴaƴa bane ana maganan kuma rawukan jama'a na duniya gaba ɗaya kar ka doki mutum ka kashe shi illa bil haqqi in ba da wani haƙƙi da ya ɗauka ba shi kuma haƙƙin ba sai za ka kashe ba ƙara za ka kai wa hukuma ta kama maka shi ta kashe maka shi in ya yi abin da ya cancanci a kashe shi ko ya kashe ma ɗan uwanka ko wani abu na'am zalikum wannan hukunci wasakun bihi abinda Allah ya wajabta muku kenan ya umurce ku da shi sai aka kawo shi da shi ga wasiya anan la'allakum ta'qilun ko za ku hankalta domin dama daga cikin sigogin farlanci a cikin usulul fiqh akwai wasiya yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithl hadhihi yusi din nan yujibun Allah ya wajabta muku ba wai ya ba ku shawara in kun ga dama ku yi ba ku ga dama ba ku bari ba to hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa la taqdun nafsan lati harama Allah illa bil haqqi sai ce la yahillu damu imri'in muslimin illa bi da salatin wannan shine haƙƙi din sai da wani haƙƙi to jinin mutum musulmi ba shi hallata sai da ɗayan abubuwa uku as-sayyibu zani mutum wanda yake magidanci kuma yayi zina bayan ya taɓa yin aure wan nafsu bin nafsi ko wani ya kashe wani da gangan wani ya kashe wata rai ta kashe wata rai da gangan wa tarikun lidinihi al-mufariqu da jama'a da wanda ya rida ya bar addinin sai ya rabu da jama'an musulmi ya koma gefe yana yatsan su na'am
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون har yanzu ala ta karabu malam yatimi daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta muku wanda zan karanta muku shine kada ku kusanci dukiyar maraya maraya shine wanda babansa ya rufe ya bar shi baya da baya da uba shine maraya wanda uwarsa ta rasu ba maraya bane na shari'a sai dai haka dai maraya ne shi saboda shari'a bai dora ma uwa daukar nauyin yaro ba ba uba ya tsora wa ɗaukar nauyin yaro don haka in uwa ta rasu ma uba na nan shi zai ɗauki nauyin yaro har ya balaga ita masa komai ko amma in uba ya rasu ya bar uwa fa tana iya zuwa ta aure wani ma ya ce shi ba zai aure ta da ɗan nan ba da san inda za ta yi da shi kuma in bansa bai bar masa wani abu ba sai dai a yi ta karime karime me za a ciyar da shi ko amma in uwa ta rasu fa ta bar uba kaga uba zai rike ɗansa ya ciyar da shi ko yayi wani aure in an yi abinci a gidansa dole za a bashi za a masa sura to shi yasa maraici na uba ne ake lura da shi a shari'a ba na uwa ba don uwan da ita da ɗanta duk baban ne mai ɗaukar nauyin abubuwan da haƙƙin uba wato wani lokaci wani jahiliya da aka kawo da sunan musulunci kuma a ciki abin ta kai har da wasu sashen malamai sai sukan kambama haƙƙin uwa har su sa ɗa ya rinka bijire ma uba a zamanin yanzu da yawa za ka ta ai annabi ya ce ummaka ummaka ummaka sai ka ga sun koya ma yaro da ita uwan da ɗan duk su tashi ba su da albarka kuma su yi asara saboda da ita da shi sun haɗu suna munanawa ubansu uban ita kanta ta faɗa cikin mummunan haɗarin cewa mace da ta saba wa mijinta aljannan ta yana karkashin mijinta ne ta yi asarar wannan shi kuma ɗa ya shiga halin Allah wadaran uba saboda wasu miyagun masu koyarwa koyar wanda aka yi aka ce ummaka ummaka masana sunna suka ce abinda aka ake nufi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ummaka ummaka summa abaka asali uwa da ta fi kusa da ta zama abin rainawa saboda ita ana ganin ba ita ce mai ɗaukar nauyin komai ba to tun da ta fi kusa da ta zama abin rainawa to sai aka ita shari'ar musulunci kullum tana gabatar da wanda matsala ta tafi ƙarfi ne ta gurinsa to shi ne sai aka ce ummaka ummaka ummaka saboda in ba a yi haka ba ɗa zai ɗauka tun da ubansa ne mai ɗaukar nauyinsa da shi da uwar gaba ɗaya kamar uwar ba ta da haƙƙi to sai aka nuna ƙarfin haƙƙin nata na tauhidi dama kuma ana yin tauhidi da takarari ko ba haka ba saboda sai aka yi tauhidi da takarari amma ba ana nufin wai haƙƙin ta yafi haƙƙin uba bane to amma masu mummunan koyarwa suka zo suka nuna kamar haƙƙin ta yafi haƙƙin uba suka kawo lalacewar tarbiyya da barbarcewa wanda ba haka bane wanda kuma ga hadisai nan na al'abu au sada abwabil janna ko ga ga ga ga ga ga ga hadisai dai da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala yake magana akan cikakken biyayya wa uba da biyayyan ita uwar kanta mahaifin ɗa ga uba ɗin to wannan mummunan koyarwa ne in mun duba ai malaman tafsiri sun sha magana ko a ko a ayoyin qur'ani me yasa aka ce wasariqu sannan aka ce wasariqu aka ce saboda ɗabi'ar sata ta fi kusa da namiji shi ne ƙato maji ƙarfi sai rinka haura katangun mutane yana tare hanya to sai aka ce wasari aka fara gabatar da shi amma da aka zo wajen zina saboda ɗabi'an zina mace ta fi kama da ta rinka jan zuciyar namiji tana jan hankalinsa har ta aukar da shi cikin wannan sai aka ce azaniyatu sannan aka ce wazani to haka tsarin shari'a yake to rashin sanin shari'a ko kuma karatu danyen karatu tsare aya da gatari to shi yasa ake ta irin wannan koyarwa wanda takan zo ta bamu mummunar result nan to wannan sai aka ce wala ta karbu mala yafi ne kar ku sanci dukiyar maraya amma da haka ba ana ce ku cinye dukiyar maraya mara uwa bane amma dai maganar maraya a shari'a wanda ake nufi wannan maraya ne sai kuma marayan hali ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والادب wannan shine marayan hali sace ba wai maraya wani malamin kita ba wai maraya shine wanda ubansa ya rasu ba to wannan ana maganar marayan dabi'a ne a'a bal yatimu maraya kan yatimul ilmi wanda ya bar kansa jahili ya ki neman ilimi wal adabi ya rasa ladabi baya da tarbiya baya da ilimi to wannan shine maraya amma ko da ka rasa uwa ka rasa uba idan kana da tarbiya kana da ilimi wannan yanayi na maraici ba za a ganta a jikinka ba za ka zama namiji gogagge tsayayye ne nema wa kansa hanyar mafita wannan kuma to marayan marayan ɗabi'a da tarbiya ake magana Allah subhanahu wa ta'ala ce kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsan sai ta hanyar da yake kyau malamai suka ce to ta wani hanya zai bi kuma ya kusanci dukiyar maraya ta hanyar da ta fi kyau shine aka ce mutumin da kamar misali talaka ne sai aka ba shi kuma haƙƙin kula da maraya amma ya iya kasuwanci dama jarin ne ya kare to ya ɗauki dukiyar maraya ya buɗe shago ya yi ta kasuwanci yana yanda 'yan kasuwa suke yi ko in ya kai yana kasawa kashi riban kashi uku a ajiye wa shago kashi ɗaya a ajiye wa yaro kashi ɗaya shi kuma ya yi amfani da kashi ɗaya kamar da yadda dai mai kasuwanci in yana da dukiya zai ba mu wani ya ce je ka juya mu shi ma ya ɗauki kansa a matsayin ɗan kwadugo mai juyawa ko kamar yanzu yadda misali ake ce ana neman babur ana hayan babur to ya ce to bari tun da dai gada banna da hali kuma gane da iyalai kuma gashi an bar mun maraya kuma ya bar kuɗi kamar miliyan ɗaya ko dubu ɗari takwas ko ya ce bari in ɗauka in sayi mashin irin wanda ake a taɓa da ita ina ajiye masa balas ina ajiye masa ina ajiye masa har in mayar masa da kuɗinsa da ribansa kamar misali a ce in na yi kamar yadda ake yin ka'ida in na yi zuwa shekara za a tara masa ko miliyan ɗaya a ya ci riban dubu ɗari biyu sai in ajiye masa maki ya zama nawa in ci gaba da a taɓa ni ma ina neman na kaina to duk irin waɗannan su ne billa kihiya a hasan ko a buɗe shago ai kasuwanci kamar yadda 'yan kasuwa suke in riba ya kaurare ya girma yana ci a ciki yana sutura yana hidimominsa a cikin riba in riba ta girma ta kaurara ta kai girmanta a ce to yanzu mun fara kasuwancin nan da miliyan ɗaya yau ga shi dukiya har ta kai miliyan uku to yanzu miliyan ɗaya nawa ne miliyan biyu na yaro ne don haka na mayar masa da kayan banki ni ma bari ci gaba da kasuwanci na da miliyan ɗaya na ko kuma lokacin ya riga ya yi ƙarfi ga miliyan biyun ka ci gaba da kasuwanci ni kuma na sallami kaina yanda kowa ake sallamansa to duk irin wannan ita ce jilla jiya a hasan amma ba wai ka ɗiba a ciki kana ɗan ci yanda ya dace ba ba wani yanda za ka ci shi ga kike yadda bai dace ana nufin duk abin da zaka ci kar ya zama ka ci tsuran kuɗin shi maraya din shi ne billa shi a san bi wajhin min al-wujuhi illa bil hislati allati hiya anfa'u lahu haythu yasiru zaligan rashida wan nahyi an al-qurb ya ummu wujub at-tasarruf لأنه إذا نهي أن يتقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأهرى wallafi ya asanu manfa'atul yatim wato wannan yana duk da cewa billati ya asanu ya kunshi cewa lalle kada a bar dukiyan haka sai dai yanzu da rigima ta yawa barin sa haka ma da billati ya asanu bane wato sai kar a bar shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi kasuwanci da dukiyan maraya dan kar zakka ta cinye musu dukiya to sai dai kawai ana ganin an ba da kasuwancin ma yancin yawan sun fi yawa kar a ba a je a yi biyu babu to a yanda ake yi yanzu a buɗe a samun kawai abin da ya aje masa kayansa to sai dai wannan wa kun kaila ku cika awu shi ma yana da cikin abin da aka yi muku wasiya a cikin littattafan mu an haramta muku sauya mudu duk ana maganan kun ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum alaikum to in an ce aukul kaila kaman umarni ne na cika awu kawai to amma yana cikin ma harama rabbukum alaikum menene la tuksirul mizan wato daga cikin abin da aka haramta muku an haramta muku sauya awu dan haka umarnin da aka muku cika kar ku sauya wal mizana ku cike cike ne shi ma yana cikin abin da aka umurce ku duk abin da yake da lamba ake aunawa kar ka taba abin ya lalace ya zama baya ja daidai in kai haka ka kawo na ƙasa kenan bil isti ta hanyar adalci la nukallifu nafsan ba mu kallafa ma wata rai illa wus'aha sai abin da za ta iya iya kokarinta dai muka ce ta yi Allah ya san ta yi kokarinta Allah ya san inda ta daga Allah ya san inda ta yi da gangan wai za kuntum daga cikin abin da muka yi muku wasiya da shi tun sun cikin bani isra'ila mun ce muku in za ku yi magana fa adilu ku rinka faɗin gaskiya duk abin da za ka faɗa kar ka rinka yin ƙarya yana daga cikin wasiyar ko kuma in za ku yi shaida ku yi shaida bisa gaskiya duk dai shine idza qultum fa adilu walau kana za qurba ko ma abokin zumuntan ku ne ko dangin ku ne ko dan uwan ku ne ko dan kabilan ku ne ko dan kungiyan ku ne ko dan menenen ku ne yaran ku ne to kar ka faɗi son zuciya don ka goya masa baya alhali ka san baya da gaskiya wa bi ahadillahi auku kuma daga cikin duk abin da muka muka muku wasiya tun daga al'umma farko har yanzu mun ce duk wanda ya dauki alkawari tsakaninsa da Allah to ya cika alkawari shi ma mun haramta mutane saba alkawari kenan zalikum waɗannan hukunce hukunce wasakum su ne wanda Allah ya umarce ku da su la'allakum tazakkaruna ko za ku wa'azu in kun ji wannan na'am wa inna ba'irati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan haza wannan kadokoki da ka'idodi da muka karanta tun tun dazo tun da kul haji tun da Allah ajibu fi ma uhiya ilayya muharraman har zuwa nan shine sirati ta farki na shine tafarkin annabawan da suka gabace ni ni ma shine tafarki na ta gaya musu haka ya rasulullah mustaqiman gashi nan hanya yake madaidaici ko a cikin wannan akwai wani abu da za a ce abin tsine babu fattabi'uhu ku bi wannan tafarki na'am wala tattabi'us subula kada ku bi tafarku na son zuciya wanda ba wanda ba za ta bulle da ku ba fa tafarraqa bikum an sabili ko ba shi bane sai ta karkace da ku gabarin tafarkin Allah subhanahu wata'ala wato wannan shine tafarki da Allah subhanahu wata'ala ya zaba muku yace ku bi madaidaicin tafarki ku bi shi wannan shine wasiyar da Allah ya muku da Allah kun tattaquna ko za ku ce ko za ku guje wa sabawa Allah subhanahu wataala na'am ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون نعم نعم ثم آتيناكم ثم آتينا موسى الكتاب سلم مكبا النبي موسى التوراة تماما على الذي آتنا نئما تكشيا دمكي وندي كوتة بيئيا جليل wato ni'imar mu ne da muka cika masa saboda tsayawarsa da al'amarinmu wato mun masa ne saboda shi ma ya kyautata ya tsaya da al'amarinmu ya nisanci hane-hanenmu sai muka ba shi wannan littafi wa tafsiran li kulli shay'in dan kuma mu yi bayani wa mutane na dukkan komai da ya shafi hidiman addinin su da rayuwarsu wa hudan ita at-tauran nan shiriya ce daga bata warhamatan jin kai ne la'allahum bi liqa'i rabbihim yuqinun yu'minuna saboda watakila su za su za su yi imani da gamuwa da ubangijinsu na'am وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون to bayan attaura muka yi injila bayan injila muka saukar da alqur'ani to shi kuma qur'ani wa haza kitabun wannan littafi ne anzalnahu wanda muka saukar da shi mubarakun mai albarka wannan mai albarkan da aka faɗa shi yasa komai sai zo mai albarka karanta shi albarka addu'a da shi albarka tilawansa albarka koyar da shi albarka wurin da aka sayar da aka koyar da shi ma wuri ne mai albarka saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya kira alqur'ani ya ce mubarakun mai albarka ne yana da ma'an yana da amfani masu yawa wanda ba ni kayyade su akwai fawaida diniya akwai fawaida dunyawiya shine wato kathirul manafi'i an ce kitabun ne azim shani kathirul manafi'i mustamilun ala anwa'il fawaid ad-diniya wad dunyawiya fattabi'uhu to ku bi wannan littafi wattaku ku kiyaye saba ma abin da yake cikin wannan littafi la'allakum watakila ku turhamuna za a ji kanku na'am an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina ala ta'ifatayn min qablina wa كنا عن دراستهم لغافلين an ta kuro don kar ku ce inna ma unzilul kitabu wasu sun ji daɗi su Allah yake saukan musu da littattafai kamar mutanen annabi Musa da mutanen annabi Isa da da mutanen annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ce dan kar ku ma ku ce an saukar ma wasu da littafi ko ba a saukar muku ba kawai an saukar da littafi ne ala ta'ifatain bisa wasu jama'u biyu yahudu da nasara hmm min qablina gabanin mu wa in kunna mu kan mun kasance la gafilina wallahi marafkana ne an dirasatihim gabarin littattafan su gashi an saukar musu da littafi kuma littafin ba da yaran mu ba mu kuma mu iya yaran su ba za mu iya karantawa ba to yau gashi an saukar muku da littafi da yaran ku larabci ba ku da wani uzuri an yanke muku an yanke muku hujja an yanke muku uzuri dan ku yi amfani da shi kuma ya zama shiriya gare ku ya zama fadakarwa gare ku ya zama ilmantarwa gare ku kuma ku zama su ne shugabannin al'umman duniya gabaki daya Allah ya zaɓi ya zaɓe ku ya saukar muku da alqur'ani ne saboda ku ku zamanto innahu la zikrul lakum la zikrul laka wa liqaumika ko yawwa Allah ya ce wannan ai kaman tari kaman ajiye muku tarihi ne ajiye muku girma ne an an an kullun qur'ani yana nan madawwami sai ya zamanto zikirun laka to a ƙarƙashin zikirun laka din nan ma inda masu hankali suna da hankali a ce Allah subhanahu wata'ala yana bukatan dawwaman tunawa da darajar manzon Allah da tarihin manzon Allah da girman manzon Allah sai aka ce zikirun laka wa liqaumika ko ana so ne ya zamanto tarihin ka ya dawoma darajar ka ta dawoma girman ka ya dawoma daukakan ka ya dawoma kuma larabawa girman ku ya dawoma daukakan ku ya dawoma tarihin ku ya dawoma yau ba dan qur'ani ba na ruwan mu da wani harshe na larabci ai kaga babu ruwan amma da Allah subhanahu wataala ya saka da qur'ani da shi to Allah subhanahu wataala ya ce to shi ne kuma kar ku zo ku ce ai ku ba a saukar da littafi bisa yaren ku ba wasu wasu wasu jama'u ne kawai aka saukar musu da irin wannan yaren shine Allah ya ce ku ce ku kuma kun kasance marabkana ne ga barin karanta su saboda ba da yaren ku aka saukar ba na'am أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجد الذين يكذبون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون
Na'am. Allah subhanahu wataala ta auta kulu ko kuma ku ce law anna unzila alaina alkitabu da mu ne aka saukar bana da littafi ka ji wai yahudu aka saukar musu da ataura ba su yi imani da ita ba su yi aiki da ita ba sun yi asara aka saukar wa nasara da injila ba su yi imani da ita ba su yi aiki da ita ba wa'annan mutane sun yi asara lau anna da ma mu ne unzila alainan kitabu aka saukar mana da littafi na kunna a hada minhu wallahi da mun fi shirya mu ɗauke shi ne aiki da shi mu tsira mu tserar da wasu daga daga daga daga asara wa qad ja'akum bayyinatun min rabbikum to ga hujjoji ta zo muku daga ubangijinku wanda yake nuna muku hanyar shiriya an datse muku hujja da kawo muku wannan littafi hudan ga shari'a ta zo muku har gida wa rahmatun ga rahaman Allah ta zo muku faman azlamu wa yafi zalunci mimman kazzaba bi ayatin lahi fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah yana ganin karara ga gaskiya ya murɗe kunnen su ya makantar da idon sa gabarin ganinta wasa dafa anha ya ma toshe yanda za a isar da ita shi bai yi aiki da ita ba shi bai bari an yi an koya an yi aiki da ita an isar da ita ba sanadin da zai na yasri suna an ayatina da sannan za mu saka ma waɗanda suke toshe mutane ga barin karɓan ayoyin musu al'azabi mummunan azaba bima kanu yasrifuna saboda abin da suka kasance suna yi na tsare mutane ga barin aiki da ayoyin Allah na'am هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
na'am hal yanzuru hal yanzuru da wasu abin da suke jira wanda suka tsare ta ayoyin Allah ai ba abin da suke jira illa an tatihumul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu in ma in ma wa'azi da zo musu ba aya da zo musu ba mala'iku za su zo musu yaushe ne mala'iku za su zo musu ko mu mala'iku za su zo musu shine wato mala'iku su zo dan ransu eh yana cikin gabalansa yana cikin yana cikin kafircinsa mala'ikan mutuwa ya zo shine tatiyahumul mala'ikatu ya cire ransa ba shi kenan ba ya tabbata kafiri kenan dan wuta tunda ya mutu kafiri aw ya ce rabbuka ko al'amarin ubangijin kai ya zo na tashin alkiyama to yanzu yadda wasu ke cewa ba a ta an ce aw ya ce rabbuka ko ubangijin kai ya zo kaga saboda haka wasu yawanci wanda suke ce ba a tawili wa ayoyin alqur'ani jahilai ne kawai aw ya ce rabbuka ko kuma wato amarin al'amarin ubangijin ka ya zo da cewa a halakar da su ko kuma da cewa a yi musu tashin alkiyama saboda an ce me yasa waje a rabbuka wal malaku saffan saffan shi yasa aka danganta shi da lokacin kiyama ya ce rabbuka kuma kamar yadda Allah ya ce illa an ya ce ya ce humullahu fi zulalin min al to ya ce humullahu Allah ya zo a cikin hadari yawanci mafi yawanci abin yana kama da rudu Allah subhanahu wata'ala wanda ya zo cikin girgije ko wani abu wato al'amarinsa na halakar da su ya zo musu ta hanyar girgije a yi musu tsawa su halaka shi ne ubangijinka ya zo duk na'am to shi ne ya ce rabbuka ko al'amarin ubangijinka ya zo musu da halakar da su ko kuma filin ko a filin tsiyama au ya ce ba'adu ayatu rabbuka ko kuma sashin mu'ujizozin da suke cewa a kawo ya zo ko kuma a'a babu ayatul rabbika ga hudowar rana daga yamma an rufe kofan tuba kenan ko na'am yauma yati babu ayatul rabbika ran da sashen ayoyin ubangijin ka zai zo wanda kuma gaga ayan ta tabbatar da fassarar hudowar ranan ya fi rinjaye ko la yanfa'u nafsin imanuha babu wata rai da imanin ta zai mata amfani wato biyu ne dai ayatul rabbika wanda imani baya amfani na kasa salihu ko dulu shams dulu shams min magariba zuwan taguwan annabi salihu mai mannawa ya kafe ya muminu kowa a masa sitam dinsa jam'iyyarsa ta bayyana Allah ya sauwaka sai a ga kumsan ka aboki to magana ya kare kenan Allah ya sauwaka sai wani ya kafiru a ce ya muminu shikenan ko ya ya ya ashabul janna ko ya ashabul nar kowa ya san kowa ke ko kuma maganar rana ta hudo ita ma shi ke to in ta hudo ko kuma na ƙasa salo ta bayyana la yanfa'u nafsun imanu ha lam takun amanat min qabl babu wata rai da imanin ta zai mata amfani wanda dama ba ta yi imanin ba ta ki imani har wannan lokacin to ko ta ce na musulunta ya zama irin na fir'auna bai yi amfani ba aw kasabat fi imaniha khaira kaga inda Allah yake gargadin mu kenan fantararrun mu kuma matasa yauwa kana jin imanin ne kawai to Allah ya ce ma ba imanin ne kawai ba har yanzu dai ana jin ka da hujja dan dan ka gane cewa kana cikin hadari ko da da imanin idan tashin kiyama ya zo kuma lam takata fi imani ha kaira suwa kenan fasikai musulmi masu sallah amma suna saban Allah suna shaye-shaye suna zinace-zinace suna keta haddodin Allah to gashi da imanin amma gashi kuma rana ta hudo daga wajen faduwanta ko na kasa salihu ta zo amma lam ya kasa su fi imani bi khaira kana masal musulmi mashayi ko musulmi mazinaci ko musulmi mai tsafi ko mai abubuwa sai kuma gashi na kasa salihu ta bayyana to babu damar cewa na tuba na daina yanzu ubangiji zaka daina da wannan laifi lam takun la tanfa'u nafsin imanuha tauba kenan shi yasa ma ba a kiran ibadi ake ce babu tauba magaluk lokacin da za a rufe kofar tuba ranan ko ko kukan jini kai bayan haka kace Allah na bar zunubi ka tafi lahira mazinaci ne ko na bar shajiya ka tafi lahira ne a mashayi ko na bar sata ka tafi lahira ne a mashayi mai sata tunda an riga an rufe kofar tuba to kaga Allah subhanahu wataala zai bambance abin dan mutum ya san hadari la yanfa nasu imanuha lam takun amana bin qabl wata rai duk imanin ta ba zai mata amfani ba in dama ba ta imani ba aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma amanat amma bata aikata alheri na bin Allah akan imanin ta ta shagala an lalata ta ta mai da kanta fasika me ke ta haddodin Allah tana ganin tayi gwanin ta kul ga ya musu in ta zuru ku je ku ta jira ku jira tashin kiyama ko ku jira waɗannan abubuwan inna mu ma mun ta zuruna muna nan muna jiran abin da zai same ku sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nana ala zalika min ash-shahidin tambaya ne sai yin ayayya salamu alaikum malam tambaya mace ce wato uwa ce tana yi wa ɗanta wanka a bahu sai yaron ya ɗan zane cikin bahon sai ya shaƙe ruwan wankan kafin a kai asibiti yaron yaron shin akwai kafara akan uwar ko babu to wannan uwar ba kafara akan ta za mu ce ba irin wancan wanda ta sake cikin ruwan zafi ba ne ruwan zafi wani abu ne mai kisa kisa ma aka ce uba ya jefi ɗansa da makami ko da wani abu mai kisa ko ba yanzu misali ɗansa ya yi laifi ya ɗauki kara sai zai kama kwakwaɗa masa kara sai ya same shi ya jini ya hau kansa ya mutu ai ba ma ba za a ce kisa ba ne wannan wani abu ne ya zo ba abin da yake kisa ba ne ya kisa to amma ya ɗauki adda ya zai sare shi ko ya gan shi zai girma ya wurga masa gatari ko wuka ko abin nan ko to nan zamewa ya cikin ruwa ba da nufinsa ba ruwan kuma ruwan da yake ba mai kisa ba ruwan wanka wanda za a iya fadawa ciki nan sai dai a ce Allah ne aiko wa da kaddara ba za a ce ta yi kisan kai ba abin da aka san a ɗabi'ance yana kisa ba ne a taƙaice wallahu alam tambaya ta biyu malama ta ce ta fahimci mijinta baya sallah sai ya ga dama sai ya ga dama har mata kai baya azumin ramadana saboda shaye-shaye gashi kuma suna da yara tsakaninsu ya hallata su ci gaba da zama a haka ko kuma ko kuma to shi surarsa fasiki ne zunubi su ba ake nema a gunsa wannan kawai wannan haka ba za mu ce aure ya mutu ba don babu daga cikin sharuɗan mutuwan aure miji baya sallah sai dai dama yana daga cikin sharuɗan kafin a aurar masa a bincika a tabbatar da shi mutumin kirki ne yana sallah yanzu abin da yake gabanta shi ne gaskiya zama da shi zama da fasiki ne kuma haɗari ne amma ba za a ce kawai auren su ya mutu ba abin da yake gabanta shine ta kai ƙaransa wajen iyayenta su ɗauki mataki da shi da iyayensa in zai gyaru ya gyaru ba zai gyaru ba a kashe aure a gida ko da da akwai yaya a tsakanin za ci gaba da zama da wanda yake manzon Allah ya ce wanda baya sallah kafiri ne ba shine dai hukunci amma ba irin fata wanda wasu ke kawai ai babu aure tsakanin ku aure ya mutu a ba za mu yi wannan ba yawa wata mata irin wannan fatawoyi wata haka kawai za ta tsero ta gaji da mijin ko ba ta ko kawai sai ta shiryo maka tambaya in ba an zo auna an yi bincike an tantance an tabbatar haka ba ne sai ka ga an ba da ɗanyen hukunci don haka bisa ƙa'idar shari'a iyayenta in iyayenta ba za su iya ba iyayensu ba su iya ba ta daga al'amarin zuwa ko shari'a kwamishin ko kotu a je a bincika a tabbatar da abin da take faɗa in zai gyara ya gyara in ba zai gyara ba kotu ne za ta yi wannan hukunci amma dai gaskiya ta zauna haka ta yi shiru ta kyale shi ba za a ce ta kyale shi ta dogara ga Allah ba ما شاء الله فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أسأل اليوم جلال العزيز اللهم نابق أنك البركة وإنه خالقي قوما نزل الهجة ka dubi ƙasarmu da idan rahama ka ɗauke mana bala'o'in da yake faruwa cikinta na zubar da jini da kashe-kashe da sace-sace da sauran Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan sabbin shugabanni da za a zaɓa ko da aka zaɓa za a rantsar Allah ka sa su zama rahama ga al'umma ba bala'i ba masu kyakkyawan nufi Allah ka tabbatar da su kan kyakkyawan nufin suka tsara musu himma masu mummunan nufi Allah ka canza musu nufin su ya koma na alheri waɗanda ba su canzuwa ya ubangiji ka fitar da su ka canza su da wanda suka fi alheri albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba mun san zunuban mu ne ya jawo mana amma kar ka kama mu da laifin abin da wawayen mu suka aikata birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi nabiyika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين